أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha shida ga watan tara miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu ci gaba da karatunmu cikin alhikam na ibnu ata'illahi sakandari wanda idan ba mu manta ba a karatun da ya shige mun tsaya a hikima na shida ne la yakun ta'akkuru amadil ata'i ma al ilhahi fi du'a'i موجبا ليأسك فهو دمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد wanda za mu tashi a hikima na bakwai a hikima na bakwai ibn ata yana cewa la yushakki kannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu likai la yakuna zalika ko li alla yakuna zalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik abinda wannan hikima yake nufi ibnu ata yana daɗa ƙarfafa hikiman da ya faɗa a baya hikiman baya wanda take kiran muridi wanda take kiran mumini da yake da yaƙini da allah kuma ya san allah kuma yake neman yardan allah da cewa kar dagewa da neman addu'a da yin addu'a ya sa idan baka ga an amsa addu'anka ba ka ɗebe tsammani daga allah domin allah ya yi maka damanin zai amsa addu'anka a lokacin da shi yake so ba lokacin da kai kake so ba da kuma abin da shi ya zaba maka ba abin da kai ka zaba makanka ba ma'ana kana samun yaƙini da Allah da kuma kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala kar kana ɗebe tsammani ga Allah domin kar haka ya zamanto maka su'ul adab tsakaninka da hadaran ubangiji to wannan hikima na bakwai shi ma yana karfafa wancan ne la yushakkikannaka fil wa'adi adamu qu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu لئلا يكون ذلك قدها في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك kada kokonto ya same ka cikin wani alkawari da hadarin ubangiji ta yi maka wanda wannan alkawarin bai tabbata ba ko da a ce zamaninsa an ayyana maka wannan zamanin ma'ana wa in ta ayyana zamanuhu ko da misali zamanin ya zama muayyani kana tsammanin cewa wannan abun zai faru sai ka ga wannan abun bai faru ba ko ku Allah Ubangiji ya turo maka wani waridul ahwal da ya zo yana nuna maka kaza zai same ka na alkhairi sai kuma ka zo ka ga lokacin yayi kazan bai same ka ba to kar ka shiga kokwanto domin wannan kokwanton zai iya zama wa qadhan fi basiratik suka a cikin basiranka ma'anan basira shine hasken zuciya wa ikhmadan li nuri sariratik da kuma buce hasken asirinka akwai abubuwan da suke faɗa masa wato na ahwalu sairi ilallahi akwai sairun nafsi akwai sairul kalbi akwai sairun ruhi akwai sairun sirri to nan da ya ce qadham fi basiratik wannan ya ta'allaku bi sairil kalbi wato tafiyan zuciya shi kuma ikhmadan li nuri sariratik abin da ya shafi haske na asiri ma'ana wani abu ne da yake gaba da zuciya wannan ko ko wani mataki ne daga cikin matakan zuciya to ala ayi hal kyakkyawan zatonka ga Allah kullum yana nuna maka cewa Allah Ubangiji ba zai taɓa rafkana ga barinka ba Allah da ya halicce ka ya baka abin da kake nema ba tare da kai ka tsara haka ba to bai taɓa rafkana ga barinka ba ko da tururuwa da take cikin wato duhu ko da tsuntsu da yake sararin samaniya ko da kifi da yake ƙarƙashin ruwa kowa arzikinsa yana gurin Allah wa ma min dabbatin fil ardi إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كوني متوم دا كوني دبا دا كوني halitta arzikin sa yana gurin Allah Allah bai rafka na gabarin sa ba saboda haka idan ka samu wani wato waridul hal da ya zo maka ya nuna maka cewa akwai wani abu da zai same ka na alkhairi ko kuma ka samu wani wato ru'uya mafarki mubashirat da Allah Ubangiji ya turo maka wato yake maka bishara da samun wani hali na farin ciki ko wani hali na biyan bukata to kada idan wannan abun bai faru a lokacin da kai kake tsammani ba ya zamo dalilin ko kwa lokacin da aka ayyana maka ba to ya zamo dalilin ko kwanto kana ganin kaman abun ba gaskiya ba ne allah ubangiji ya wuce haka afillahi shakkun shin akwai kokonto cikin allah babu kokonto cikin allah idan ka riga ka ce allahu to shi kenan dukkanin wato sifa na ubangiji da ya bayyana maka to ka yarda da wannan sifa din imma sifa na mazharin jalala imma sifa na mazharin jamala sabila da allah ubangiji yana jarraban bawansa da kowanne a cikin waɗannan guda biyu din abin da zan karfafa da shi daidai nan shine abin da mun ambata a cikin hikiman baya da muka karanta manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda allah ya faɗa mana cikin suratul fatih لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله سرين لا تكافوا Allah Ubangiji ya ce, Hakika Allah ya gaskata ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mafarkin da manzon Allah ya yi, na cewa za ku shiga masjidul haram Makka a amu amul fathi kenan, insha Allahu aminina muhalliki na ru'usakum wa qassirina la takafu amma me ya faru bayan manzon Allah ya yi mafarkin gashi nan shi da sahabbansa suna shiga garin makka domin gabatar da ibada ya tashi da wannan albishir din ya faɗa masa sahabbansa cewa su shirya a shekaran aka shirya a bayan an shirya aka fita sahabban manzon Allah sama da dubu hudu a hanya kafin su isa an zo wani waje da ake kira hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wa mushrikan makka sako da cewa ya shigo ne domin ibada ba don yaki ba don haka su ba shi dama ya shiga ya gabatar da ibada ya fita su kuma suka ce ba su yarda ba babu yadda za a yi wanda aka san suna fada da shi shekara da shekaru kawai yau a zo a ga ya shigo cikin garin su to wannan kaman an ci su a yaki kenan da haka su ba su yarda ba sai dai idan manzon Allah ya yarda a zo a kulla wasu wato sulhu da wasu wato abubuwa da za a gindaya doka wato wanda shine aka kira shi da sulhul hudaybiya wanda dai ta ba a shiga ba wannan shekaran muhalli shahid a nan shine manzon Allah da kansa Allah ya ayyana mishi wannan wato abu a mafarki na shiga garin makka a shekaran amma kuma manzon Allah bai shiga ba wanda shine akramul khalqi ala Allah shine shugaban halittun Allah gaba ɗaya wanda shine Allah bai taba tabar da shi ba shine Allah ya bashi daman duk abin da ya roka za a bashi amma ya samu jarrabawa a cikin wannan kuma bai kara wa manzon Allah komai ba sai yaƙini da tasdiki to haka ake so mumini ya zamo a sahabban manzon Allah akwai wanda sun damu sosai sun fitinu daga cikinsu akwai sayyidina Umar ya zo yana ce ma sayyidina Abubakar shin annabi Muhammadu manzon Allah ne sayyidina Abubakar ya ce kabi a hankali kabi a hankali amma sayyidina Umar ba yana kokonto ba ne a'a shi yana da zafin rai yana ganin mu ne za mu karbi kaskanci wannan istifham din ba istifham ba ne inkari yana musun annabi a'a yana son ya daɗa samun yaƙini kamar yadda annabi ibrahim ya ce allah ubangiji da yake ganawa da annabi ibrahim wa isqala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta allah sai ya ce awalam tu'min baka yi imani bane sai ya ce bala na yi imani ya allah liyatma inna qalbi to sayyidina umar damuwa ya saka shi yana faɗan ya rasulallah yanzu za mu karɓi kaskanci amma dai muhallu shahid shine a wannan shekaran ba a shiga ba saboda haka rashin jinkirin alkawari ko da ya ayyana lokacin da aka maka alkawari din to kar ya saka maka shakka cikin alkawarin domin haka zai iya sukan hasken zuciyanka ya buce hasken asirinka na'am alhikmatu thamina idza fataha laka wujhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk فإنه ما فتحها إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك إذن الله يبود يمكا ونقوفا نسننسا karka damu dan kaga aikin kaɗan kaɗan ne ka ce ni ne dan samu wannan matsayin ai ban kai na samu wannan ba domin Allah bai buɗe maka ba sai da ya nufi wato ka san shi ta wannan kofa ɗin ta wannan wijha ɗin ashe baka sani ba wannan daman da Allah ya baka na ka san shi ta wannan kofan shine wato abin da Allah ya turo maka na waridi na kyauta ayyukan da kai kuma na ibada da godiya da tsayuwa da farillai wannan kaman kana hadiyya ne ga ubangiji bisa godiya to idan ka kalla wa aina ma tuhdihi ilaihi ina abin da kake ba ma Allah hadiyya mimma huwa muriduhu alaika in ka dangana shi da abin da shi yake baka ma'ana duk ayyukanka idan ka dangana da abin da Allah yake maka isbagi na ni'imominsa za ka ga ayyukanka sun kasa idan dan ayyukanka ne Allah Ubangiji ba zai maka komai ba ko numfashi ba za ka shaƙa ba ko ruwa ba za a baka ka sha ba to wannan rahmatullahi ne to haka shi ma a cikin asairu ilallah Allah idan ya buɗe maka wani dama wanda da ka samu imani da ma'arifa da yaƙini ka isa wani martaba na waliyai to kar ka ce ah ni din nan duk yawan zunubai na ni ne fa mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza a'a karbi abin fiskanci abin nemi sabati domin Allah ya baka wannan daman ne domin ka samu daman saninsa Allah yana da mazhari na sifofinsa daban-daban akwai mazharin jamala akwai mazharin jalala mazharin jamala sufai suna amfani da jamala a matsayin shine kaman a samu hali na basti jamala kuma a samu hali na qabdi ko ko a ce misali halin kunci da halin walwala to duka Allah yakan turo domin ya yi jarrabawa wa nabluwakum bil khairi wa sharri fitna Allah zai jarraba ya ga yaya za ka zamo yaya yaƙininka da imaninka da tasdikinka zai zamo to Allah zai iya jarrabanka da rashin lafiya wannan rashin lafiyan shine dalilin da ka san Allah ta wannan rashin lafiyan Allah zai iya jarrabanka da wani kyauta da da ka ruɗe wannan kyautan shine dalilin da zai baka dama idan Allah ya nufi ka shigo hadaransa Allah zai iya nuna maka wani ru'uya wanda idan ka kalli ayyukanka sai ka ga to ni na ma kai na yi wannan ru'uyan tukuna a'a Allah ya buɗa maka ne saboda a kama zuciyanka kar ka ce baka kai ba ka yi iz'ani ga hadaran ubangiji ka nemi sabati kuma ka nemi Allah Ubangiji ya tabbatar da kai da ayyukan da da su dawwamar maka da wannan yanayin to wannan hikiman abin da take nuna mana kenan idan Allah Ubangiji ya buɗe maka wani dama na saninsa kar ka damu da ayyukanka ka ce sun kasa domin Allah bai buɗe maka wannan daman ba sai domin shi yana son wato ka san shi ta wannan daman ashe baka san abin da Allah ya turo maka nan na waridi shine kyautan da ya maka ba ayyukanka kuma shi ne abin da kake yi domin bin Allah to idan ka duba bin Allah da kake yi da abin da Allah yake baka za ka ga ayyukanka sun kasa wannan rahma ne kawai na Ubangiji da kuma damana da lamun cewa na Ubangiji wannan a takaice kenan insha Allah a hikima na tara tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi'i waridatil ahwal na'am ajinasul a'mal jinsi na ayyuka sun zamo mutanawwi'at daban-daban nau'i nau'i litanawwi'i waridatil ahwal sabila da nau'in yanayi na hali da yake sauka a zuciya akwai abin da sufaye suke ce masa waridat akwai abin da suke ce masa ahwal wannan duk yana cikin kalmomin sufaye idan sun ce waridat suna nufin abin da Allah ke saukarwa a cikin zuciya na haske abinda Allah ke saukarwa a cikin zuciya na mushahada da kashafi wannan duk ana kiran su waridat idan kuma an ce ahwal shine hali hali shine wani yanayi da zai sauka ma zuciya na sukuru ko wani yanayi da zai sauka ma zuciya na wato sahawu ko wani yanayi da zai sauka ma zuciya wato na tamalluki ga hadaran ubangiji ban san yadda zan misalta abin ba misali idan an ce al'ahwal kamar misali ka ji hali na kushu'i ya yi mugamara ma zuciyanka ya rufe zuciyanka ta yadda kana ganin ba ma ka son kana fita waje hal ne wannan bayi dawwama wani lokaci yake zuwa sai wani, wani halin kuma ya zo wani lokaci da ba ko kawai ka ga kana son kana yawan kiyamun layl hal ne ya zo maka na kiyamun layl din ko kaga kana son kana yawan sadaka hal ne to Allah ya saka nau'o'i na jinsin ayyuka daban-daban sabila da ahwalu da suke sauka ma zuciya wani lokaci da ka ji ba abin da kake so kaman kiyamun layl to hal ne ya jawo wannan aikin sabila da zuciya shi wato abin da jiki yake motsawa da shi abu ne wanda yake in akinsa daga zuciya wato yake samo shi daga zuciya zuciya wato shine madubi shine mahallu nazarillah gangan jiki kuma su ne wato wanda suke sarrafuwa da abin da zuciya take kai saboda haka dole zuciya idan tana da imani za ana ganin imani a gaɓoɓin jikin mutum za ana ganin aikin da Allah yake so a tattare da mutum za ana ganin natsuwa tattare da mutum za ana ganin alaman mutum na Allah ne haka Allah yake Allah Ubangiji yana faɗa mana a cikin alkur'ani wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana to Allah ya shiryar da kai a tafarkinsa shine zuciyanka a haska haske a cikinta idan aka haska haske a cikin zuciyan wa iza hallatul hidayatu qalban nashidat fil ibadati al idan shiriya ya sauka mu zuciya sai ka ga gabobi kuma babu zama suna son suna ibada domin su tafi zuwa ga abin da zuciya ta fuskanta shi yasa hadisin Nu'man ibn Bashir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi ومن, ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرائي يرأى حول الهمة يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك همة ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدقة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب معنى زوجيا شيني يكي ما يرد جكي ميكو إذن زوجيا ميكوني sannan idan zuciya mummuna ne to haka da ka ga jiki ma wato dai zaman to bodin ba yi da kyau ma'ana zuciya shine kamar inji a jikin mutum kenan to tanawwa'at ajnasul a'mal jinsin ayyuka sun zamo nau'i nau'i na ibada litanawwi'i waridatil ahwal sabila da nau'o'in abubuwan da suke sauka na hali a cikin zuciyan wato mai tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al-hikmatul ashira الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها wannan babban hikima ne al'amal ayyuka suwarun ka'ima hoto ne da suke kakkafe wa arwahuha ruhin waɗannan hotuna shine wujudu sirril ikhlasi fiha samun sirrin ikhlasi a cikinta ma'ana ayyukan da duk muke yi sallah azumi zakka hajji sadaka sada zumunta gaba ɗayansu kaman gumaka ne da aka kakkafa su da ba su motsi motsinsu shine samuwan ikilasi a cikinsu to shine da su zama masu rai duk abin da kai idan babu ikilasi a ciki to dai zama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ga aikin nan dai kayi a zahiri gashi nan kaman aikin ne amma kuma ƙura ce a bar shekewa sabila da ka riga ka yi shi ne ba domin neman yardan Allah ba wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din ba a umarci mutane ba sai dan su bauta ma Allah mukhlisin al ikhlas shine mukhul ibada kowane ibada abin da ake so shine a samu ikhlasi a ciki samun ikhlasi shine zai mayar da ibadan mai kyau ga hadisin sayyidina Umar innamal a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ayyuka duka da niyya ne ayyuka suke tsayuwa kowane mutum yana tare da abin da ya yi niyya Allah yana duba zuciya ne ba yana duba gaɓoɓi ba ne ba yana duba zahiri ba ne mu ne dai umirna anna kuma bi zawahir amma shi Allah ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur ya san abin da zuciya ya ɓoye kuma ya san abin da ido yake yi na ha'inci Allah ya san komai ba abin da ya ɓuya ma Allah saboda haka abin da Allah ke nema cikin ibadanka shine ikhlas ikhlas mataki mataki ne akwai ikhlas na awamul muslimin akwai ikhlas na, na khawas akwai kuma ikhlas na khassatul kassa idan an ce ikhlas na awam shine ikhlasin kawai a yi dan Allah a bari dan Allah wa an yuhibba lillahi wa yarda lahu wa yagdaba lahu in da ka yi kai dan Allah in da karda karda dan Allah in da kai fishi kai fishi dan Allah akwai kuma awa wato ikhlas na khawas wanda suke maqamul imani kenan su ikhlasun su shine wato suna son su shagalta ga barin kowa domin su shagaltu da Allah ma'ana duk wani abin da da su yi ba su son wani ya ɗarsani a zuciyansu in wani ya ɗarsani a zuciyansu kuma da su nemi gafaran Allah a kai akwai kuma ikhlas na khasatul khassa shine ba su masu wato zuciyansu babu mahalli ma wanda ba Allah ba ko ɗa ko mata ko dangi ko duniya ko ma menene to ba su da muhalli a zuciyansu in ba Allah ba shi yasa na faɗa mana ikilasi mataki mataki ne yanzu misali zan buga mana misali da annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam cewa yayi ma ɗaya daga cikin wanda suka zauna a kurkuku lokacin da ya zo ya ya faɗa ma annabi yusuf labarin mafarkin da ya gani da shi da ɗan uwansa wanda allah ubangiji ya kisanta mana cikin suratu yusuf ɗaya ya ga a kansa wato yana ɗauke da masa tsuntsaye suna ci annabi su ya ce fassara mafarkinka shine za a tsere ka bayan an yanke kanka ɗaya kuma ya ce na ganni ina shayar da ubangidana ruwa a kofi ya ce kai kuma za ka fita daga firzin ba da a kashe ka ba to lokacin da suka zo wannan mafarki duk ya tabbata ɗaya aka zo aka ce ga hukuncin ka ɗaya aka ce ga hukuncin ka sai annabi yusuf ya ce ma ɗaya idan ka je gurin sarki ka faɗa mishi ma'ana sarkin misra na wannan lokacin kutifar ka faɗa mishi cewa ya tambaya ya ji halin yusuf da matan misra wannan cewa da annabi yusuf ya yi in ka je ka faɗa ma sarki kaza sai allah ubangiji ya mantar da wannan mutumin gaba ɗaya allah ya yi alkawari wato a cikin hukuncin allah annabi yusuf zai fita ne ba zai shige kwanaki ba zai fita amma cewa da ya yi wani ya tuna shi sai da ya shekara goma ya samu ƙarin shekara goma a fursuna saboda tunawa da wani da ya yi sai da ya zo ya yi ta istighfar yana neman gafaran Allah to shi ikhlasi matsayi matsayi ne akwai ikhlasul muqarrabin akwai ikhlas irin na awamul muslimin to ana magana ne akan ikhlas na awamul muslimin su tsaya a wato barayin duk abin da za su aikata su aikata don Allah in da su bauta ma Allah su bauta ma Allah don Allah su kubuta daga ashirkul akbar da kuma ashirkul asgar wanda shine ashirkul jali da ashirkul khafi akwai kuma ashirkul akhfa to shine al'amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce annasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala qadarin mutane sun halaka gaba ɗayansu sai wanda suka san addini suka yi ilimi wanda suka yi ilimi su ma sun halaka sai wanda suka yi aiki da iliminsu wanda suka yi aiki da iliminsu su ma sun halaka sai waɗanda suke da ikhlasi masu ikhlasi kuma su ma suna nan ne a tsakani rabi'atul adawiya tana daga cikin ra'ida shugaba daga cikin shugabannin wato sufaye wanda ita ma a cikin wannan ma'anan tana cewa kulluhum ya'buduka min khawfi narin wa yarawna najata fiha hazzan jazila kullu gaba ɗayansu ya Allah suna bautanka ne ya Allah saboda tsoron kar a saka su a wuta ya Allah suna ganin tsira a gurinsu shine kar a saka su a wuta in ji rabi'atul adawiyya aw bi an yaskunu aljinana fa yahzu bi qusurin wa yashrabu salsabila ko kuma su zauna a aljanna suna bautan ka dan ka sa su a aljanna su samu manya-manyan gidaje su sha ainan fiha tu samma salsabila da ka ambata sai rabi'a ta ce laisa li fil jinani wan nari hazzun ana la abtagi bi hubbi badila ni ba ina bautan Allah ba ne domin aljanna ba ina bautan Allah ba ne domin tsoron wuta ni matsayina na bautan Allah shine ina bautan Allah ne domin neman yardansa ba na neman musanyi cikin abin da nake bauta ma Allah dominsa to kar wani kuma ya rude ya ce to kaji Allah ya ce wata kunnarar lati wa kudu hannasu wal hijara ga tana ce ba ta tsoron wuta wannan wani matsayi ne na imani dan uwa wani matsayi ne na ahwal wanda idan baka je nan ba ba za ka yi magana a nan ba ma'ana abinda wannan yake nunawa shine idan akwai waɗanda suna bautan Allah ne domin Allah ya cancanta a bauta masa domin idan ka bauta ma Allah domin kar Allah ya saka ka a wuta na'am ka yi biyayya ma Allah amma tsoron wuta ne yasa baka ka bauta ma Allah saboda an tsoratar da kai da wuta to Allah ya kamata ka ji tsoro ba wuta ba sabila da shi wuta wani abu ne wanda annabsu take tsoronsa to ana son ka ƙetare arru'unatun nafsiyya ka ƙetare shinge na rai domin ya zamanto duk bautan da kake yi ba kana yin sa bane lil maslahatin nafsiyya kana yin sa ne li irda'i rabbik to wannan shine ka yi isbatin rububiyya kuma ka cika haƙƙin ubudiyya shine wannan kalmomin na rabi'atul adawiyya laysa li fil jinani wan nari wan nari hazzun ana la abtagi bi hubbi badila hikima na sha ɗaya idfan وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه الله أكبر hikima wanda take da ma'anoni masu kama zuciya mai sirri da yawa ka binne kanka ka binne samuwanka fi ardil khumul a ƙasa na kwari na ɓuya fama na bata abin da ya tsoro min malam yudufan wanda ba abin ne shi ba la ya timmu na tajihu amfaninsa ba yi cika to tunda kaji an ce idfan wujudaka wannan ana magana ne wa mahjubi sabila da da zaran kana jin kana ce an talaka wujud to kaga wato baka samu ma'arifa ba sabila da menene alwujudu wujudullah duk abin da ba Allah ba babu ne shi gaba ɗaya ba wai komai Allah ba kamar yadda jahilai suke faɗa ake kuma zuwa a yi ilzamin sama bayan Allah a cewa sun ce komai Allah ne abin da suke faɗi cikin martaba ta alhaƙiƙa da alma'arifa ɗin shine wato samuwan Allah shine tabbataccen samuwa kowa samuwan shi tamfurari ne don haka sai su tabbatar ma Allah da samuwansa kadimi azaliyi la wujuda illa wujudullah to ibnu ata ya ce idfan wujudaka ka birne samuwanka ka birne bayyananka fi ardil khumul a cikin kwari ma'ana ka ɓuya kar kullum burinka shine ka shahara burinka shine a sanka burinka shine kai suna burinka shine a ce kai waliyi ne mai karama kaza burinka a ce kai malami ne mai kaza idan ka jarabtu da wannan son shuhuran da son bayyanan to ka yi nisa da hanyar Allah sabila da duk abin da kake yi kana yin sa ne domin ka samu manufanka na shuhura gayatuka shuhura gayatuka an takuna za karama burinka shine ka zamanto mai karama amma idan ka binne kanka ka haƙura da yanda Allah ya barka kana bautan Allah kana neman yardan Allah to babu ruwanka zai zamanto faɗin ɗaya daga cikin magabata ne abul abbas almarsi da yake cewa من أحب الزهور فهو عبد الزهور ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء ومن أحب الله فسواء عليه أزهره أم أخفى wanda yake son ya bayyana to shi kenan shi yana bautan Allah ne don bayyana gayansa kenan wanda yake son kar a san shi to shi yana bautan Allah ne don kar a san shi ta buya amma wanda yake bautan Allah bil haƙƙi bai da damuwa in Allah ya so ya bayyana shi idan Allah ya so ya ɓoye shi misali kai ne kake da kaza yana cikin keji to duk lokacin da ka zo da ka sake kazan nan in ka ga dama ya tafi in ka ga dama za ka yanka shi in ka ga dama da ka bar shi a keji ya ci abinci kai dai kana da iko akan wannan kazan duk yanda ka ga dama to Allah yana da iko akan mu fiye da haka saboda haka mu kayan Allah ne in Allah ya ga dama ya yi abin da yake so da mu zuciyarmu dai yana da rauni baya son kabdu baya son jalala amma abin da Allah ya yi da kayansa to la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayan Allah dangane da abin da ya aikata Allah shine yake da ikon ya tambayi bayi dangane da abin da suka aikata lokaci yayi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada in muka dawo insha Allah za mu daɗa sharhin wannan hikiman saboda yana da matukar fa'ida abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana da mu tsaya a nan Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala talatil haqqi bil haqqi سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته